Rahim lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala muna gode masa muna neman taimakon sa muna neman gafarar sa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya sai batar da shi haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shiryatar da shi ina shaida lallai babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bawansa ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa daga nan har tashin alkiyama bayan haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna goma sha biyu ga watan Rabiul Awwal ga watan al-muharram afwan goma sha biyu ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1445 a kidan miladiya yau muna 30 ga watan bakwai shekara ta 2023 mun dawo wannan majalisi da muke karanta wannan littafi mufsidatul qulub ababen da suke gurɓata zukata suke la'anta zuciya suke tayar da mutum daga nagarta ya koma kishiyar nagarta daga dattaku ya koma kishiyanta daga imani ya koma kishiyanta daga cin nasara da rabautan duniya da lahira bawaye asaran duniyarsa kuma yi asarar lahiransa idan ‘yan uwa ba su manta ba zama ta satin da ta gabata mun karanta gaba ta bakwai cikin matsalolin da son zuciya ke haifarwa mun ji cewa son zuciya tana halakar da bawa cikin ababen da ke halakarwa mali ya kafa hujja da wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake bayani akan cewa waɗansu abubuwa guda uku suna halakar da bawa yin marowa ɗa'a bin son zuciya da kuma fankama da jin kai da mutum zai riƙa yi da kansa sannan male kawo maganan wahab bin munabbih inda yake faɗin cewa babu wani alkhairi cikin ɗabi'un da zai taimake ka akan addini kamun gudun duniya babu kuma abin da zai jefa ka cikin sharri na duniya da na lahira kamin don son zuciya wanda daga nan ne ake samu son duniya daga son duniya kuma sai ka ga mutum ya koma yana son kuɗi yana son mulki yana son matsayi daga nan sai ta halasta haram daga nan fashin Allah ya sauka a kansa babu yadda za a iya warke daga wannan cuta sai dai in Allah ya yarda da shi hanyar ko da zai da Allah ya yarda da shi shine ya tafasa ta zuciyarsa yana horar da ita yana ladabtar da ita har sai ta koma ta da abin da Allah yake so to inda za mu tashi yau shine inda malam ke cewa abu na takwas ya ghaliqu ala al-abdi abwaba tawfiq bin san zuciya bin son zuciya yana rufe ma bawa kofan cin nasara da rabon duniya da na lahira malai ce qalil fudayl bin iyab ɗaya daga cikin manya-manyan malamai magabata fudayl bin iyab yana cewa man istahwadha alaihi alhawa duk wanda son zuciya ta rinjaye shi wattiba'u shahawat da bin soye-soyen rayuka su suka rinjaye shi in ƙafa'at anhu mawaridu taufiq duk wani magangara da kasan ana bi a ci nasarar duniya da lahira to ta yanke mishi hanyar da ya biyu akwai da bashi ba za ta kai shiga cin nasarar duniya ba ballanta na cin nasarar ranar tashin alkiyama da haka duk wanda aka jarabce shi da son zuciya to babu yadda za a yi ci nasarar duniya ko ci nasarar lahira mali ya ce fasahibul hawa shi mai bin son zuciya ya takhabbatu fi tariqihi yana tafiya a baibai ne a kisfe yake tafiya akan hanyarsa wato aka ce at takabbur shine kamar a ce maka mutumin da ke cutan farfadiya ya fadi ya tashi ya kifa ta gaba wata rana ta baya wata rana ta gefen hagu ko dama wannan shine at takabbur shine at takabbur tafiya wacce take kamun bugun jinnu to duk wanda ya dauki son zuciya ya tasa a gaba to haka ne yake tafiya ya takhabbatu fi tariqihi akan hanyarsa kawai asarar lokaci yake ba zai je ko ina ba domin zai kifa ta gaba in ya matsa gaba ya kifa ta baya ya kifa ta hagu ya kifa ta ba ta dama saman shi koma ƙasa ƙasan shi koma sama haka zai ta faɗin ƙasa a wuri ɗaya yana ɓata lokaci yana salwantar da rayuwar shi a banza domin wala yuwaffaqu ila siratal mustaqim ila tariqal mustaqim ba za a taɓa mishi gamjakata ya bi tafarki madaidaici ba ko ba haka ba wato a tariqal mustaqim miƙaƙƙiyar hanya dama hanyoyi guda biyu ne akwai hanyar jahannama akwai kuma kishiyarta kamin da ƙur'ani ya kawo wala li hadihum tariqa illa tariqa jahannama Allah ce ba zai shiryatar da su hanya ba nagartacciyar hanya amma za a shiryatar da su hanyar mutum jahannama tar da irin wannan hanyar kuwa tar da irin wannan hanyar da aka hanyoyi guda biyu ne ko dai a tsariƙar mustaƙin miƙaƙiyar hanya datacciyar hanya ingantacciya nagartacciya ko kuma hanya da za ta kai mutum zuwa ga wutan jahannama to hanyar bin son zuciya ke li'annahu a'rada an masdaril hidayati wa tawfiq abin da yasa ba shi da wata hanya sai hanyar jahannama da zaran ya bi son zuciyarsa to an riga an karkatar da shi daga bin tafarkin da zai gadar shi da cin nasarar tsira kamar da nace an riga an samu da ya bashi wa sara mutabi'an li hawahu la lil kitabi was sunnah saboda ya koma yana jin san zuciyarsa ne yayi watsi da alqur'ani da sunna mali ce fa kaifa yuwaffaq li tariq sahih wanda ya watsi da qur'ani da sunna ba su suke juya rayuwarsa ba ta ya za a iya dace da tafarki madidici babu yadda za a yi ƙunga idan ka ɗauko mu'amalanmu a yau ɗabi'an ɗan adam wanda mummunan zuciyarsa take saƙa masa shi ne kar a ci gyaran shi kar a ci gyaran shi duk wanda ka ci gyaran shi sai zuciyar shi ta riƙa gaya mishi cewa an walaƙanta ka an walaƙanta ka kuma ko da abin da aka ci gyaran nashi gaskiya ne yanzu idan da wani ya zo masallaci sai ya sa kiɗa a waya a ɗakin Allah a yi ta kiɗan yahudu da kirista sai ka miƙe sai ka ce jama'a mu ji tsoron Allah mu daina shigo da kiɗe-kiɗe ɗakin Allah to wanda ya wannan kuskuren maimakon ya kalli girman zunubin shi a wurin Allah ya shigo da kiɗa ɗakin Allah an masa nasiha sai ga cewa yanzu an ci mun mutunci dan mene za a ci mun mutunci da ni yake yi to ba zan bari ba hawa kenan bin san zuciya kaga an saki tafarkin Qur'ani da Sunna san zuciyan kenan to wanda ke da irin wannan ɗabi'a ta za a iya ci nasara a duniya ko ya ci nasara a lahira ko ba ku lura wannan ne ya jefa masallatanmu duk suka zama kamar yanzu wani ɗakunan masu dije ba zai wahalan gaske a yi sallah har a watsa baka doni wai shi ke kiɗa ba amma fa zai ce maka ya manta ne amma bai mantawa ya ɗauki wayan duk iya inda aka kai ga rintsi tunanin ɗaukan wayan shi tana na a cikin tunanin shi ba zai taɓa mantawa da wayansa ba amma kuma yana mantawa in zai zo ɗakin Allah ya cire ta akan ƙaranta to tun anan ya nuna maka wanne fi kimantawa wayan ta fi mishi ɗakin Allah daraja saboda wayan ba a mantawa da ita ko ga mun da Allah wa yake mantawa da wayansa a cikin mana wa yake mantawa da waya ce ai na manta da wayata kila a shekara biyu uku in kai wannan so daya kila ka iya yi so ɗaya ko so biyu amma suwaye suke mantawa da kashe waya in za su zo masallaci cikin kowane mutum goma da ƙyar za ka samu mutum biyu suna iya tunawa su kashe wayansu ko kuma su sa ta a silent ga wayan ta zama mana jaraba ko da manufa ko ba manufa muna nan dai muna ta dakwanta kai ta dakon waya ka rasa ma dalilin da ke sa kana ɗaukan waya akwai lokutan ganawa da Allah mu ba mu da irin wannan lokutan kowane lokaci na waya ne akwai lokutan da zaka zauna yanzu wannan baka son kowa shigo cikin rayuwanka kana son ne ka keɓe ga waɗansu masu daraja malamai ne ko iyaye ne ko waɗansu dattawa ne masu hikima da haka ba ta waya kake yi ba bari ka aje ta ba ruwanka da wannan ko da yaushe cikin dafan waya muke ko da yaushe cikin mu'amala da waya kake har a ɗakin Allah da za ka gana da Allah ba za ka iya haƙura da wannan wayan ba. Kuma ka sanya ta a cikin sauti na kiɗa, ka shigo da kiɗa ɗakin Allah, ka ji da wannan zunubin. Mutum ba zai kalli wannan ba, amma idan da ka yi nasiha ka ce jama'a mu ji tsoron Allah, sai ga cewa to kaga an walakanta ni. Me an walakanta shi wayan shi ta yi kuka an yi nasiha an ce a ji tsoron Allah a dina. Kalo da yadda san rai ke juya rayuwarmu. San rai ke juya rayuwarmu. idan da ka shigo masallaci sai liman ya ce da Allah malam wani da kake bayan liman kai tsaye ko ma can kai wani dawo nan a gabana aka yi wannan wani ya fita masallacin ya fasa sallah ya fasa sallah wai an ce ya bar nan wurin bayan liman kai tsaye ya koma can gefe shi an ɗauke shi kafiri kenan ka lura da yadda san rai take wallahi tallahi idan da zai je ofis din chairman ya tsaya a wani guri a ce tashi ka koma can gurin cikin rawan jiki zai koma kuma yana jin an mishi adalci amma a harkan addini wai kowa ma iri ɗaya ne duk zibi ɗaya ne tun da ya zo bayan liman sai a bar shi a nan nan yake so ya tsaya duk limamin da ya ganganci ya tare shi a wurin to ya ɗauke shi kafiri kenan tun da ya ɗauke shi kafiri ba ma ya ƙara sallah a masallacin ka lura da yadda san rai ke juya rayuwarmu wanda kuwa akwai bambancin masu ilimi da waɗanda ba su kai su ba ko babu bambanci a harshen alkur'ani yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat masu ilimi suna da wata daraja ta musamman da Allah ya ba su wanda ya ɗauri akan gama garin darajar masu imani to amma shi wani ba zai yadda da wannan ba kawai ka ce da Allah tashi anan ka koma can wanda qur'ani ya ce wa idza qila shuzu fan shuzu in aka ce ku tashi anan ku koma can ku tashi ku koma din wani yana ganin shi wallahi in aka wannan ba zai ba kawai shi an walakanta shi kawai da yadda sarrai ya shigo rayuwar mu gabaki ɗaya na addini kowa yana son addini kai mishi irin yadda yake so ne a addini idan da an zo haɗa sallah haɗa sallah ruksa ce ruksa sunanta a shari'a sauƙi sauƙin shari'a ta yi ba a ce ma haɗa sallah ya kai matsayin sunna ba matsayi a ce haɗa sallah sunna ce ba sunna ba ce ruksa ce sauƙi ne shari'a ta yi in dalilan haɗa sallah ya faru a iya haɗa sallah to hada sallan wane ne zai bada umarni a hada sallan ko kar a hada ijtihadin liman ne liman shine zai ijtihadi yanzu shi a zuciyarsa ya gamsu cewa sharɗan hada sallah sun cika sai hada sallah a cikin zuciyarsa da fahimtar shi da addini bai gamsu cewa sharaɗan nan sun haɗu ba yana iya cewa ba za mu haɗa sallah ba to idan aka rena mariman ƙura idan ya ce ba zai haɗa sallah ba waɗansu kan gararrun suna iya koma gefen masallaci su haɗa sallarsu waɗansu suna iya cewa liman to kai haƙuri sai ka ba mu wuri in ka gama sallar magariba mu za mu haɗa in ta'adda masu ƙetar hajji masu bin son zuciya wai liman bai gamsu da haka ba amma wai sai ya ba su guri an yi juyin mulki a wannan lokacin za su haɗa sallansu in ya so daga nan liman ɗin ba za ma su ƙara bin shi sallah ba saboda mene saboda ya ƙi haɗa sallah kowa irin yadda yake so ya yi haka yake so a yi masa kaza da yadda son zuciya ta gurɓata rayuwarmu wannan ina ta kawo misalai ne a addini wanda a addini ne ya kamata a ce kawai nassi da bayanin malamai ke jagorantar mu ga nassin qur'ani ko sunna fassarar da malamai suka yi shi ne ke jagorantar mu shi ne addinin da Allah ke nufi to san zuciyarmu ta kai ga ba ma iya haƙuri na buwan nan sai dai ni abin da nake so haka ya zama dole a yi addini in an yi wannan an yi addini in ba a yi wannan ba ba a yi addini ba to kaga wanda ya ɗauki irin wannan in ita ce tafarkinka in ita ce hanyar da kake biya addini ta ya za a yi kaci nasara a duniya ballantana a lahira kun gane abin da shi malam ke nufi anan duk wanda san zuciyarsa ta karkatar da shi ya kibin qur'ani da sunna sai dai kawai abin da ya ga dama to wannan ya samu karkacewa daga tafarki miƙaƙƙe hanya madaidaiciya ba shi akan ta da haka babu yadda za a yi ci nasarar duniya ballanta na gobe kiyama to haka wannan ya shigo cikin rayuwarmu ba wanda ya isa ko ko baka isa ka ce mu wanta shi a rana ka koma inuwa ba shi dan mene za a yi mai haka kawai kowa sai dai ka kyale shi abin da ya ga dama wannan guba ce da ta riga ta fada ma al'umman mu kuma sai mun yaƙe ta sai mun yi da gaske sai ka sallama ma Allah da manzansa ka sallama ma Qur'ani da sunna ka tsaftace zuciyanka ka yi haƙuri ka bi su to a wannan lokacin ne ka hau kan titi wanda zai kai ka a tsariƙar mustaƙin hanya madidiciya Allah ka tabbatar da mu a kanta malai ce ƙala subhanahu wa ta'ala Allah mai girma da bawa ya faɗa cikin ƙur'ani ya ce a fara'aita manitta kaza ilahahu hawahu kai baka ga wannan mutumin ko baka san mutumin da ya mai da abin bautansa ita ce zuciyarsa ba zuciyarsa ita ce abin bautarsa saboda me saboda ita take saƙa mishi ya halasta ko bai halasta ba ya yi kyau ko bai yi kyau ba zuciyarsa kawai take saka masa wa aballahu Allahu ala ilmi Allah ya batar da shi akan ilimi fassara guda biyu Allah ya batar da shi akan yana da ilimi ba wai bai san abin da ya dace bane ya sani ya saka alkhairi amma ba zai yi ba da haka duk da ilimin nan nashi aballahu Allahu Allah ya batar da shi ashe kana iya samun wani da ilimin shi da komai amma batacce ne da haka ko kaga cincirin da malamai ba kowane malami ne na Allah ba kowane malami ne mai cin nasara a wurin Allah ba akwai malamin da yake bataccen malami ya iya karatu ya iya rubutu ya san fassara amma batacce ne me yasa saboda ya samu kofa ɗaya ne bai samu ɗayan kofan ba ya samu kofan sanin tafarki madaidaici amma bai samu muwafaƙar bin tafarki madaidaici ba dama ai hanyoyi guda biyu ne shine ma'anar alhidaya at-tawfiq lil ilmi bis siratil mustaqim Allah ya maka muwafaƙa ka gane hanya eh kenan to sannan abu na biyu shine kuma Allah ya maka gam da ka iya bin hanya galibin mu mun san halis mun san haram galibin mu innal halala bayyin wa innal harama bayyin in akan ka ne kana da haƙi a wurin wani zaka gane cewa lalle wajibi ne a baka haƙinka wannan haƙin koko na mutuntawa ne kamar a ce kai uba ne kowane uba ya gamsu cewa dole ne ƴaƴan shi su mutunta shi kamar shugaba kowane shugaba ya gamsu cewa lalle ne mabiyansa su girmama shi su ba shi haƙin shi na shugabanci in ya ce su yi su yi in ya ce su bari su bari kowa ya gamsu da wannan in a kan kansa ne to amma in kuma kai ne yanzu ake shugabanta kai ma za ka iya yadda ka miƙa wuyan ka ba da haƙƙin sauraro ka yi in aka ce ka yi ka bari in aka ce ka bari ba ku gane abin da muke nufi ba kenan in kai ne yanzu aka ce to yanzu kai ne muka ce shugaban za ka so a ce kowa ya saurare ka yi maka ɗa'a in ka ce a yi a yi in ka ce a bari a bari me yasa saboda aini ne shugaban to yanzu kai ake shugabanta za ka iya haƙura in aka ce ka yi kai in aka ce ka bari ka bari kun gani galibin ba za su iya wannan haƙurin ba in ka ce mu wani yana iya ce maka ba zai yi ba in ka ce bari yana iya ce maka ba zai bari ba in yayi maka da sauƙi shine ya fara daina amsa maka sallama me yasa saboda ka ce mishi yi ko ka ce bari shi kuma dan me za a ce mishi yi ko ya bari kila kun gane inda matan shi ta ki mishi irin wannan ya ce mata ta yi ta ce ba zan yi ba ko kuma ta ki ta fara fushi da shi ko ya ce ki bari ta ki bari sai kai karanta gurin iyayenta ba ta mishi biyayya to haka nan kai ma kake mun naka shugabannin kaga yadda san rai yake shigowa cikin al'amuran mu kenan a rayuwa a rayuwa haka san rai yake shigowa al'amuran mu yanzu wani ne kawai yana tafiya a mota ko a babur idan zaka tafi zaka bi ta hanyar dama in zaka dawo zaka fi ta gefen hagu shi yana dawowa ne kuma yana jin hanyar dama kaga zai iya haddasa haɗari ka ce mishi malam me yasa haka sai ya zage ka dan mene zaka ce mishi yayi ko ya bari haka fa jama'a al'amarin mu fa yake fa haka al'amarin mu yake wallahi muna da aiki Allah ka shiryatar da mu to kenan ana iya samun mai ilimi amma kuma Allah ya batar da shi saboda ba a datar da shi zuwa ga aiki da abin da ya sani ba fassara ta biyu wa adallahu Allah ala ilmin Allah ya ɓatar da shi akan Allah ya san cewa ya cancanci ɓata. Kun gani? Allah ya san cewa lalle ya cancanci a ɓatar da shi, sai Allah ya ɓatar da shi. Akwai mutanen da yake Allah ya riga ya sani cewa wani ɓata ya dace da shi, saboda irin jarabawan da aka yi masa, an jarabci zuciyarsa da gurɓacewa. wanda ya cancanci shari'a sai Allah ya shiryatar da shi inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabilihi wa huwa alamu biman ihtada wanda ya cancanci shari'a a shiryatar da shi wanda ya cancanci bata Allah ya bashi akan batansa domin Allah ya nuna maka cewa shi ba azzalimi bane har akwai wata jarabawa da za a yi ta ranar tashin alkiyama haka yazo a cikin hadisi idan ka tashi alkiyama manzo Allah ya ce Allah zai samu zai dauko wanda yake mahaukaci ne a rayuwar duniya mahaukaci shi tun kafin balagansa mahaukaci ne har ya balaga ya mutu mahaukaci da yaro ƙarami da kuma wanne ne na ukun da mahaukaci da yaro wanne ne na uku na'am me a'a baka gane abin da muke magana ba kenan wata jarabawa ne Allah zai ma mutane uku gobe kiyama za a samu da mahaukaci da yaro da na uku in an tunatar da ni zan abin nan da ahlul fatara ina da shakka akai amma kaman da ahlul fatara ko na ne kama da haka mutum uku ne dai eh ba wai kacinci kacinci zamu yi ba hadisi ne yazo da shi kun gane kan mai kacinci kacinci annabi ke cewa sai a samu sai a zo da wa'annan mutane sai Allah ya ce musu kun ga wuta can wutan jahannama duk ku je ku shiga wutan jahannama ko ƴan wutan waɗansu daga cikinsu sai su miƙa wuya su ce ya Allah kai ne ubangijinmu babu da wani zaɓi tun da ka ce mu shiga wuta ba mu da zaɓi sai dai wutan ne daga nan sai Allah ya musanya musu da ita sai ta koma aljanna amma za a samu ɗansu kan gararru sai mahaukaci ce ya Allah an kayaka baka yi min adalci ba a duniya an yi mahaukaci ka bani har na gama rayuwata to ya za a yi kuma yanzu a ce in shiga wuta to wannan ya nuna ko a duniyan da ya zo haka zai kangare ma Allah a lahira ma kenan zai kangara ballantana a duniya a lahiran da yake gabaki ɗaya mulkin Allah ya tattara ya bar makansa walahul mulku yawma yunfaku fi suri alimul ghaibi wash shahada ya kangare to ya kake tsammani a duniya to daga nan sai Allah subhanahu wataala sai ya ce to makomanka kuma ita ce wuta haka yazo a cikin hadisi dan haka akwai mutanen da yake Allah ya san sun cancanci bata sai ba su akan batan su shine ma'anar wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi Allah ya rufe jin shi baya jin gaskiya ballanta na ya gane wa qalbihi Allah ya rufe zuciyarsa ba za ta yi mishi tunanin gaskiya ba ballanta na yabi waja'ala ala basarihi ghishawa ganin sa ma Allah ya sanya shamaki ba zai iya ganin abin da zai amfani shi a duniya ko lahira ba fa may yahdihi min ba'dillah ko ma bayan Allah waye zai iya shirye da wannan mutum mutumin da Allah ya rufe zuciyarsa Allah ya rufe jinsa Allah ya sanya wani murfi a idansa waye da ya isa shiratar da wannan bawan Allah ce afala tazakarun ba za ku yi tunani akan wannan ba wato wannan bawan da aka jarabce shi da bin son zuciya kenan zuciya a rufe kunnin shi a rufe idan shi a rufe bai jin gaskiya bai ganin gaskiya bai tunanin gaskiya shi dai kawai mene zuciyar shi take so to kaga wannan ya ishe ya ishe mutun jarabawa da halaka da tabewa Allah ka shiryatar da mu abu na tar cikin matsalolin bin san zuciya sababul litalash ta'a wa ni'damiha sababi ne dake sanya da'a ta narke a cikin zuciyar mutum a neme ta a rasa at-talashi shine wani abu kaman ya narke ko ya barbaɗe ga abu haka sai ku a neme shi a rasa kaman a ce mutum yana da wani kumburi sai kumburin ya sacci sai a ce talasha an gane ma'anin talasha ko to haka nan da'a ga Allah zai narki zai sallace a cikin zuciyar mutum sai ma a nemi da'a ga Allah a cikin zuciyar mutum a rasa bin son zuciya ke haifar da wannan malai ce li'anna sahibal hawa ya izzu alaihi saboda duk mai bin son zuciya abin na mishi girma waya kuburu fi nafsihi abin na mishi girma wani gingiringin haka an yi tsiya gairahu ya da'a ga wanda ba shi ba duk wanda son zuciya ta ratsa shi shi yana ganin ni na fi karfin wane da wane da wane babu yadda za a ce kamun wane ya bani umarni in kuma a cikin hadisi manzon Allah ce in aka samar da shugabanci to ko da bawa ne mai kora a kansa bakin bawa mai na ƙasa a tare da shi inda ya ce ku ji ku ji in yi umarni ku yi na yi ko bari haka annabi ya ba da shawara sallallahu alaihi wasallama kuma yi umarni to amma akwai wanda zai ga shi gidansu sun fi gidansu wani ɗaukaka babu yadda za a yi wani a cewa shi ne zai rika ba da umarni a ji wannan alama ce ta bin son zuciya in kaga cewa kai ba kowa kake ganin zai iya baka umarni ba cikin waɗanda ya waje ba su baka umarni ka ɗauka kamar iyaye da shugabanni da malamai wa'annan su ne ulil amri musamman malamai da shugabanni su ne ulil amri ibn qayyim ya ce umarnin da Allah ya yi aima malamai da'a ya ci umarnin da Allah ya yi aima iyaye da'a domin malamai daga nan ne za ka samu shirya su ne aka sa ran sun san Allah da ka sun san hanyar saduwa da Allah sun san shaidan sun san tafarkin shi duk yadda shaidan zai hudo sun san shi amma ni ko kai ba lalai kasance mun san wannan ba da haka akwai abin da malami zai faɗi ba ma sai ya kafa maka dalili ba musamman in ka san shi a bin ƙur'ani da sunna ba tawili yake ba ba karkace musu yake ba san rai yake bi ba to kana kyakkyawan zaton cewa idan yayi to hanyar Allah ne to sai ya ce ai kaza ba sai lalle ka san dalilin shi ba ka je ka kalli magabata ka gani za a zo a yi babban malami tambaya akan wata matsala sai ce eh ko a'a ba su da bukatun sai sun ce ala gafarta malin ina dalili sai dai ko irin neman dalilin nan wanda na neman ƙarin haske Fadl bin Iyad wanda muka karanta maganin shi dazu yace da Allah zai bani daman addu'a daya daya wanda in nayi Allah zai karba to zan mu shugaba ne to suna neman karin bayani suka ce Allah gafarta malam saboda me yace saboda in ne makaina a kaina kawai za ta tsaya in ne ma shugaba Allah ya shiryatar da shi shiryansa za ta amfani al'umma za ta amfani ƙasa gabaki daya to irin wannan neman hujjan suke yi ba cewa to malam ai mu gaskiya muna da jayayya akan wannan ba to shine malaki cewa duk wanda yake da girman kai a yake da son zuciya to yana jin yafi karfin yana jin gingirin gin a cewa yana ma wani da'a hatta law kana khaliqahu kai abin sai ta kai ga ko mahalici ma akwai wanda yake jin cewa fa shi mahalici ma bai sai sa shi yana wa ba'd nas wa ba'dun nasi ma auqa'uhum fil kufri illa hadha da dama daga cikin mutane ko waɗansu daga cikin mutane babu abin da ya jefa su zuwa ga kafirci sai wannan li'anna al-hawa tamakkana min qalbi saboda bin son zuciya ya mamaye zuciyarsa wa malaka alaihi aqtar nafsihi ya mallaki duka kusuroyin da zuciyar take motsi duk ya mallaki san rai wa sara lahu asiran sai ya zama kamar wani kamamman yaƙi ne da aka kama shi aka ɗaure shi son zuciya ta yi mishi ta baibai ta ɗaure shi tam wa mawqi allahu fil ghurur ta jefa shi cikin taɗewa da halaka wal insanu laysa lahu qalbani fi jawfihi kai bawa bi yadda ka kai ga kafa hujjan ka dan adam Allah bai sanya mishi zakata bi a zuciya ɗaya ba a cikin cikin ka zuciya ɗaya ce ba zai yiwu a ce ka zo kana abin da yake kangarewa ne in aka yi magana ka ce ai attaqawa hazuma attaqawan nan ai zuciyanka ɗaya ce da guda biyu ne sai ka ce wannan ɗaya daga cikin zakatan ne ke wannan kangarewan amma ɗayan lafiyar talau a'a wannan guda ɗayan da ita ce to irin yadda take kamar yadda wani magabaci yake ba da fassara yake cewa idan ka samu wani abu mai mai ka sashi a takarda ai man sai yana so a cikin takardan yanzu mai ɗauki ƙosai misali ka sa ƙosai a cikin takarda ba zai na so ba to haka imani yake a cikin zuciya in dai imanin ya taɓi zuciyar sosai ya zauna wallahi sai yana so a hannu sai yana so a fuska sai yana so a ƙafafuwa da hannaye shi ne sai ga idan imanin ya imani sai ka ga mutum yana karanta ƙur'ani sai ka ga har yana zubar da hawaye إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم ya kagani yana suna suna yawa yakhruna lil abqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil abqani yabquna wa yaziduhum khushu'an sai ga suna kuka sun mika wuya ga Allah to khushu'i ya daki zuciya kenan amma ko wanda yake shi ko ya maji kaman bai ji bane wala takunu kallazina qalu sami'na وهم لا يسمعون وإيروا كل آية لا يؤمنوا بها وإيروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإيروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا akwai mutane da yake wa'azi bai kotsa zakatansu to alaman san rai ne ya mamaye zuka ya zuciyar tasu har ya matar da ita da haka idan dai zuciyanka da gaske akwai imani da taƙawa to wajibi ne ya bayyana a gaɓaɓɓanka a harshenka a idanka wanda zai keɓe zai ɗauki ya ɗauko waya sa batse ta kallo sai kuma shaidan ya ɗaga mishi kai kana fa cikin fa masu imanin anguwan nan fa kana cikin masu imanin anguwa to ina alaman imani babu shine malaka cewa fa imma an yuti'a rabbahu dan adam fa ɗayan biyu ne ko dai ya da'a ga mahalicin shi Allah wa in ma an yu'a nafsahu wa hawahu wa shaytanu ko kuma ya da'a ga ransa da san zuciyarsa da kuma shedan da haka in dai kana bin san zuciya to kana da'a da shedan ne da shedan ne waye mai gidanka da kake mishi da'a shine shedan Allah ya shiryatar da mu gaba ta goma cikin matsalolin da bin san zuciya ke haifarwa yace sababun lil istihanati biz zunub wal afam bin san zuciya sababi ne dake sanya mutum ya rika rena zunubi da sabo sai ya rika ganin to dan wannan zunubin me yake zunubin kwana daya din kawai yau za a yi aure kawai an ce a yi kiɗe-kiɗe sai ne ne kwana ɗaya sai mutum ya riƙa rena zunubai to bin son zuciya ke haifar da haka mala ya ce innal muttabi'a lil hawa duk wanda ke bin son zuciya ya kaso qalbuhu zuciyarsa na kekashewa fa idza qasal qalbu idan zuciya ta kekashe istihana bi dhunubi wal afam sai mutum ya rika walakantar da yin zunubi ya rika walakantar da zunubi da saban da yake yi ya rika daukan to ai wannan abu ne karami me ya aibin shi dan kaza kawai da nayi kawai dan jin kide kide kawai jin jin kide kide kawai sai a ce wai ga zance ga magana mali ce an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم ياتي innal mu'min lalle shi mummuni yara dhunubahu ka annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alayhi mummuni idan yayi laifi irin yadda yake razana yake firgita hankalin shi na tashi kai ka ce mutum ne ya je zauna a ƙasan dutse kawai sai ga wani turarren dutse ya yanke jiki zai faɗo mishi ya kake jin mutum zai razana hankalin shi zai tashi zai gigice fita hayyacinsa to haka nan mummuni yake idan ya yi zunubi sai ya razana ya firgita ya tsorata ya kwana ya kasa bacci ya juya can ya juya can yana tsoron idan Allah ya kama ni da wannan zunubin ina zan saka kaina to haka mummuni yake idan ya yi laifi tunda babu wanda zai ce ba zai laifi ba babu wani mala'ika a cikinmu dole ne kai laifi wani lokaci to amma fa idan mummuni ya yi laifi sai ka ga ya fita hayyacinsa ya tsorata tamkar a ce gashi yanzu kai ba ma saman dutse ba ko saman masallacin nan a ɗauko dutse a ce kana zaune a nan kaga ana son a sako da dutse wallahi karatun nan ba za ka zauna da natsuwa ba za ga jin minti ɗaya sai karɗa kallon sama jin minti ɗaya kana kallon sama kar wannan dutsen ya yanke jiki ya faɗo maka to ballantana ce kana ƙasan dutse ka je manya-manyan duwatsu irin duwatsun kwafe na ɗin nan da za ka ga wani shirgegen dutse a sama ka rasa me ya riƙe shi bai cin ƙudurar Allah to ka je ka zauna ƙasan wannan dutsen kaga dutsen ya fara mirginawa ai lokacin da zaka zabura a guje kana ihu baka sani ba to haka nan mummuni yake idan yayi zanubi yace wa innal fajira shi ko fajiri kangararre yara zunubahu kadhubadin marra ala anfihi shi yakan rena zunubin da yayi kamar irin yadda zaka ga idan kuda ya hau kan hancinka bai ta da maka da hankali kawai haka kake mishi kuda ya hau kan hancinka kawai haka kana ma karatunka kana kora kuda ko kana cin abinci ma kana dan kora kuda haka baka dauke shi wani kayan gabas ba irin yadda kuda zai sauka a hancin kawai ka dan kabe shi ba tare da wani numfarfashi ba ba tare da wani kai tattalin makamai ba ba tare da wata damuwa ba kawai haka za ka ɗi shi ka ci gaba da harkanka to haka nan fajiri ke daukan idan yayi zunubi ya saba ma Allah da haka jama'a sai mun yi takakansa abu na 11 shine sababul libtida'i fi din din san zuciya yana daga cikin sababban da ke sanya a kirkiro bid'a a cikin addini قال حماد بن أبي سلمة حماد بن أبي سلمة يكي cewa حدثني شيخ للرافضة ya ce wani malami ɗan shi'a ya gaya mini wanda shi wannan malamin taba ya tuba daga shi'ancin ne ya tuba ka ka san idan Allah ya sa mutum ya tuba daga wata banna to da kanshi zai ta kawo abubuwan da ya gani na banna wata ƴar shi'a ta taba zuwa ta same mu ta ce malam na zo ku ta da addu'a Allah ya gafarta mini na bar shi'a mu biyu ne da ni da malam Qasim muka tambaye ta kin bar shi'a saboda ni sai dariya ta san dai muna tambayanta ne kawai dai mu abin nan sai ta fara kawo mana irin aƙidun da ke cikin shi'a a cikin bayananta ta zo aƙidan muta'a ta ce kuma kun ga malam muta'an da ake ta magana to waye ma zai ce bai yin wannan muta'a waye ma cikin yan shi'a zai ce bai yi muka tambaye ta ke ma kin yi ta ce malam kenan ko dai shi yasa ni ce ku taya ni neman gafaran Allah waye bai yin wannan mutu'a ta ce ni mutu'a wannan ai ba ma maganin shi ake yi ba ba ka kida wai mutu'a kayi wani abu wai wai din kai mutu'a yau ko gobe wai ka rika kida ya kayi wani abu ta ce waye bai yin wannan to an mutum ya tuba zaka ji ya zo ma yana fallasa irin asiran akwai wani littafi as-sayyid Hussein al-Musawi wanda ya wani littafi lillahi thumma litarikh wato wai zai magana tsakanin shi da Allah da kuma abin da tarihi ya taskace ɗalibin Khomeini ne ɗalibin Khomeini Imam Khomeini ɗan Shi'a na ƙasan Iran ɗalibin shi ne shi ne yake bayanin tafiyan da suka yi da Khomeini sun yi wata tafiya a matsayin shi na ɗalibinsa da yake kawo aƙidin Shi'a ne sai yake kawo aqidan mutu'a yace mun je wani gida ya faɗi gari in ka samu littafin da zaka ga wannan bayani yace komeni yace mu wannan mai gidan shi ma dalibin shi ne a kawo mishi ya ji kukan wata yarinya a kawo mishi ita zai mutu'a da ita yarinya ya shekara biyu yace a kawo mishi ita zai mutu'a da ita shi wannan almusawi din ya ce ina ɗakina ina jin yarinyar nan tana ta yanka ihu tana ta ihu amma sai da komeni ya mutu annan yarinya ya shekara biyu ko dai a ce dai gaskiya ne wannan abin ai akwai tausayi na ɗabi'a tun da zuciyar ta bushe babu tausayi na ɗabi'a ka samu wannan littafin lillahi summa litarikh ana samun shi ko ina zaka ga wannan bayanin da wannan dan shi an ya kawo to haka nan zaka sukan ta kawo abubuwa da dama waɗanda yake ana cikin shi'ancin aka yi amma kuma yanzu an gane gaskiya sai dai a tuban mu Allah to shine wannan daga cikin magabata yake cewa wani daga cikin malaman shi'a tun tun tun tun fa kenan fa na da yana cewa kunna idajtama'ana mun kasance in muka yi wani taro kamar taron ranar ashura da yan shi ake yi wastahsanna shay'an sai muka ga wani abu ya burge mu muna son a rika yi yace ja'alnahu hadithan sai mu kirkiro mishi wani hadisi duk abin da suka yi taro wane menene ra'ayinka ce yayi ya kaifa wane yayi a to shikenan to wani ya ba mu labari wani ya ba mu labari wani ya ba mu labari an amirul mu'minina cewa kaza kaza kaza addini haka aka kirkiro da dama addinin shi an ci maguzancin kasan Iran ne aka dauko shi ne aka sassamo musu isnadi amirul mu'minina Abu Ja'far wani ya ce kaza wani ya ce kaza aka dauko abubuwa ƙarya da ƙarerayi aka mai da su hadisi a matsayin wai ko annabi su kafin haka jama sun ce manzon Allah ya ce ai yana da wahala yana da wahala to kaga san zuciya ke kawai abin da zuciyanka take so idan ka yanzu shine zaka mai da shi hadisi to sai dai abin ban al'ajabin har irin wannan yana faruwa a cikin mu fa bismillah kar ku ji an ce akan yan shi'a ku yi ta dariya a cikin mu ma irin wannan na faruwa mutum idan yana son yi wani abu sai zo ce maka wallahi in ban manta ba na taba jin kamar malam Jafar wai yana bayanin nan yana son wai ya daura bannan da yake son yayi wai sai ya ce ya ji malam Jafar na bayani kwanan nan ake min wata tambaya wai wata mata sun rabu da mijinta sun rabu da mijinta saki uku ke tsakankaninsu an sake ta yau an sake ta gobe an sake ta jibi ba saki uku kenan ba menene hukuncin addinin musulunci ai ba za ta sake auren wannan mijin ba har sai ta auri wani mijin aure nagartacce ingantacce ba auren kashe wuta ba to wai wannan yari wannan matan dan ba yarinya bace sai ta je sai ta samu wani namiji sai suka daidaita da ita ya aure ta kwana biyu sake ta ta koma gurin mijinta sai tana gaya makawarta wai ai na taba wai ta ji malam Jafar ya ce wai ba laifi in dai ke matan ke kika biya sadakin in matan wai ke kika biya sadakin kika ba mijin da zai aure ki ke kika ba shi sadakin ya aure ki bayan kwana biyu ya sake ki ki koma gurin mijinki tsohon mijinki wai malam Jafar ya ce ba laifi na ce wallahi tallahi ƙarya ne to irin wannan idan mutum yana son ya kara wata ɓanna ce ya kirkiro ce wai na ji malam wani ya ce ai mala bakar goma ya ce yana son ya kare ƙaryen shi shine irin wannan maguzancin shigo cikin Hausawa sai ka ji mutum yana son ya je ya shirka da Allah sai ka ji ya ce maka wai ai Allah ya ce kai tsafi ka samu lafiya ka tuba ko ba ko wannan maguzancin cikin Hausawa ba qul inna Allah la ya'muru bil fasha ataquluna ala Allah ma la ta'lamu wai Allah ya ce kai tsafi ka samu lafiya ka tuba kai tsafi ka nemi haihuwa ka tuba da akwai irin wannan a cikin mutanenmu a yau wani ko bai faɗi da baki ba a aikace a aikace zai aikata akwai wani bawan Allah da aka jarabci yarsa da ciwon jinnu su ya kasance suna yawan bigeta ‘yan uwa sukan je su yi mata ruƙiya shi ne sai wani boka zo ce mishi inda za ka yadda aika za aika za aika za shi kenan za ta warki sai ya laɓaɓa bai gaya waɗancan malaman ba sai ya laɓaɓa sai ya je aka yi wannan abin da yake aka ce mishi ayin kun gane kuma wai a cikin mu fa yake a cikin mu yake sallah wai shine in ka tambaya ina ahlus sunna zai ce ga mu mu ne ahlus sunna amma jarabawa ta sa yana ganin ya saki tafarkin sunan ya kafirta me dalilin shi shine in ma haka ne ai in ta samu lafiya sai in zo in tuba ko ba haka wannan tunanin yake a cikinmu ba da dama mukan yi ɓanna da manufan kasan ɓannan ne amma bari in je in insha Allah ta'ala sai in tuba to waye ce maka in ka tuban dole ne sai Allah ya karɓi tuban in Allah ya in ka je kai wannan laifin Allah ya jarabce ka da shu'umcin laifin daga nan har tashin alkiyama fa ba wani maganar ka ce ka je ka shirka da Allah ka tuba tuban nan tana da sharaɗanta sai Allah ga dama ya karɓa in daga lokacin nan kana yi ka fasa ta Allah Allah ya tofin alatsi ne akan bawa shikenan an rufe kofar ka kenan zaka mutun yi taka tsantsan kawai to ina ga sai mu dakata anan insha Allah ta'ala wayannan in kalmomi da muka faɗi Allah ka amfanar da mu Allah ka raba mu da bin son zuciya da irin haɗaɗɗura da matsalolin da son zuciya ke haifarwa Allah ka tabbatar da daga mu akan gaskiya mu rayu akan ta mutu a kanta a ranar tashin alkiyama ka tada mu a tutan masu gaskiya akwai tambaya ɗaya ɗaya ɗaya haka ina tsammanin babu wata tambaya a yanzu وصلى الله وبارك على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك